za mu karanta littafi da biyu a ba da hutu sai bayan sallah Allah ya abubuwa su rikici ne أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تقص جوتا شعبان هجر مائك صلى الله عليه وسلم دبو ليلة أبي حدود ثلاثين دا شدة وما أشرين دا بقي ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah ta'ala a cikin wasu ya haɗa mu domin ci gaba da darussanmu a cikin waɗannan littattafai masu albarka farawa da wannan littafi rijalin wani sa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi babba mai daraja سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن سخر ما لا كاومنا محاكمة سها سيدنا عمر محاكمة سيدنا عمر يمسا bayan ya naɗa shi gwamna a ƙasar bahrain daga baya kuma kamar yadda imamu zahabi rahimahullahu ta'ala da al'imamu ibn al-asir suka tabbatar sayyidina umar ya cire shi to shi ne sai yake cewa wa haka za na ra anna umar la yuhabi ahadan haka za mu gani dai sayyidina umar ɗabi'arsa la yuhabi ahadan baya shayin kowa duk wanda ya sayyidina umar zai masa ka'idar sa kenan wala yujaminu makhluqan sannan sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu baya yin mu'amala ta ɓoye amma yana da wani abu a cin zuciyarsa da wani shi yake ce masa mujamala mujamala ka nuna ma mutum wani abu saɓanin abin da ke cin zuciyarka don a zauna lafiya shi ne ake ce masa mujamala idan wannan abin na duniya ne kun ya shafi addini shi kuma ya zama mudahana in ya shafi addini ne ka nuna ma mutum a ba komai ai yana saban Allah sai ka nuna ai tare kuke mudahana kenan waddu law tudhinu fayudhinu amma mujamala a zuciyarka ba ka san abu na duniya da wani ke yi bai shafi addini ba sai ka nuna masa aya ba komai a ci gaba da yi kana dannewa to shi ne ake ce masa mujamala mun gane ko daga mujamala daban mujahana daban to sai na umar baya mujamala in kai zai nuna maka kayi ba daidai ba hatta walau kana min ashabin nabi sallallahu alaihi ko da wannan ya kasance cikin sahabban annabi sallallahu alaihi ne wani abu sai na umar zai nuna masa wannan abun ba daidai bane ba zai bar abun a cikin zuciyarsa ba ya nuna ma wannan ba komai don a tafi tare a'a sai ya gyara wa ma kana li umar an yaqula hadha law imtaddat yaduhu huwa ila baiti malil muslimin sai mali yake cewa wa ma kana li umar an yaqula hadha ai sayyidina umar ba zai iya faɗin wannan magana ta ƙarfin hali da a ce law imtaddat yaduhu huwa ila baiti malil muslimin da a ce shi ma ya ɗibi dukiyar al'umma dukiyar baitul mali bayan abin da yake nasa to da a ce ya ɗibi wani abu yana sata dukiyar gwamnati ai kaga ba zai iya musayar na abu huraira wannan bayanin ba amma tun da ya tsara dukiyar al'umma abin da ya zo nasa hakkinsa a matsayinsa na shugaba da wanda aka raba aka bashi da kuma abin da ya shafi ɗiba bil ma'arufi na iyalansa shi kenan to ba da damar yana da damar da zai gaya ma kowa cewa ba kai daidai ba wannan kage darasi ne ga shugabanni wa qad sami'na fi azmanin mala yace yi nakalin magana wani malami Dr. Mahmud Muhammad Umara yake cewa وقد سمعنا حقيقة من جي في أزمان أو زمن النكا خلت عن انحرافات زمن النكا دا خلت سموشي من جي عن انحرافات من جي كوشي و ظلت معروضة للفصل فيها زمانا طويلا ولن دا suka zama waɗannan nau'ukan kaucewar a dukiyar al'umma da cin dukiyar al'umma suka zama wani abun bijirowa ga wannan zamanin nukan wani abun da ke raba wannan zamanin da zamanin da ba irin nasu ba wa rubbama tahat ma'alimul haqqi fiha kai su tari ma har alamomin gaskiya sukan shiga rudu su rude a kasa gane ma me gaskiya لأن المسؤول الأول في الجهاز الحاكم كان له ضلع فيها domin shi shugaba na farko shi kan shi ya samu zame a cikin wannan nau'ukan matsalolin da aka samu na dukiya to kaga ba zai iya hanawa ba wani karin magana na hausawa ba sai dai mun yi shi ba dai wa min samma fala yamliku alquwwata rabi'a to kenan shugaba ba da karfin ya hana idan kai kana yin abu za ka iya cewa a bari ba وهذه آثار فأسه wannan gurabun gudumar da aka yi duka da ita aka shafi al'umma aka cutar da al'umma akan wannan idan shugaba ya lalace bai tsara dukiya al'umma ba to ba zai iya hana wani ba ba zai iya sa wani ya tsare ba idan shugaba ya kasance lalatacce ne a zalimi ba zai iya hana wani ya zalunci ba duk abin da shugaba yake yi mara kyau ba zai iya hana waɗanda suke mabiyansa su yi ba to sayyidina umar ya tsara dukiyar al'umma shi yasa ya iya samun karfin gwiwa dukkan wanda ya abin da ba daidai ba sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya masa fada kuma har ya dau mataki a kansa alwasa rasuwar sayyidina abu hurairah balat alhayatu bi abi hurairah radiyallahu anhu hakika rayuwa ta tsawo ga sayyidina abu hurairah wa kana yakhsha ala nafsihi min alfitnati wal jawri har ya zama yana jin kansa tsoron fitina da zalunci idan rayuwa ce ma mutum tsawo to abubuwa na jarabawa za su iya fuskantar sa shi yasa hatta shi kanshi sai na umar yi addu'a cewa ya Allah ƙasa ta te faɗi ga rauni na shekaru ya fara kama ni ya Allah maɗaukacin sarki kai mini hukunci da abin da kake ganin ya fi daidai Allah madauki saki ya karɓi ran sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu to shi ma sayyidina Abu Huraira rayuwar shi ta tsawo wa kana yakhsha ala nafsihi min alfitnati wal jaw ya kasance yana jin kansa tsoron fitinar da za ta iya afkuwa a kansa wal jawri da kuma zaluncin shugabanni wa kana yad'u sai sayyidina Abu Huraira ya rika addu'a Allahumma la tudrikni sanatu 60 ya Allah maɗaukacin sarki kada ka bari shekara ta sittin ta riske ni sanatu sitti shi ne fa'ilin sanatu ɗin fa'ilin kenan ya Allah kada ka bari shekara ta sittin ta riske ni فتوفي فيها أو قبلها بسنة شيء سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يرسو a wannan shekarar ta sittin ko kuma shekarar da take gab da ita wannan kaulin da mala ya kawo amma kaulin da mafi yawancin malaman tarihi kuma malaman hadisi suka rajjahantar sai na abu huraira shekara ɗaya suka rasu da nana aisha nana aisha ta rasu shekara ta hamsin da bakwai sai na abu huraira shi ma ya rasu shekara ta ashirin hamsin da bakwai bayan hijira wannan shine kauli rajihi abin da limamu ibn al-asir ya tabbatar da kenan a cikin usulul ghaba fi ma'rifatis sahaba sannan abin da al'imam zahabi ya tabbatar kenan a cikin sayarwa alamin nubala cewa sai na abu huraira ya rasu shekara ta hamsin da bakwai ne bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ba shekara ta sittin ba amma al'imam zahabi a cikin siyar ya kawo maganganun wasu malamai da suke ganin ya rasu a shekara ta hamsin da takwas wasu kuma suka ce hamsin da tara hamsin da tara to akwai waɗannan maganganun in an haɗa da waɗannan da wannan maganar maganganu hudu ke nan ashirin da hamsin da bakwai hamsin da takwas hamsin da tara sittin an faɗa mana dalilin da yasa sai na abu huraira ya yi addu'a kada Allah ta'ala ya kai shekara ta sittin wannan shekara ta sittin ɗin ita ce shekarar da sai na muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya rasu kuma a wannan shekarar dan sai yazid ibn muawiya ya zama khalifan musulmai kuma sannan shekara ta 61 ta zama shekarar kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna al-husayn radiyallahu ta'ala anhu mun san kuma fitinin da wannan kisan ya haifar mun san fitinu masu girma daga ciki akwai wannan fitinar da muke cikinta ta shi'anci domin 'yan shi'a ba su da wani abu da suka makale da shi suke tallar da a wasu kamar kashe sayyidina al-husain radiyallahu ta'ala anhu da aka yi a shekara ta 61 bayan hijira ranar kuma ɗaya ga watan ranar goma ga watan al-muharram to shi yasa sayyidina abu hurairah wannan addu'a sakamakon waɗannan hadisan da ya karanta waɗanda ya ce su ne buhun da bai yada ma al'umma ba saboda gudun fitina to shi dai ya rika addu'a a takaice kafin wannan shekara Allah karɓi ransa walamma mariba radiyallahu anhu da khala alaihi marwanu lokacin da sayyidina abu huraira bai da lafiya yana madina a madina ya rasu marwan ibn al-hakam shine gwamna shine gwamna a madina so da ka ya shigo wajensa faqala sai yace shafaka Allah ya aba huraira yace Allah ya baka lafiya ya abu huraira فقال اللهم إني أحب لقاءك سيدنا أبو هريرة يا الله إنا سنغمو دا كي لافيا فأحبب لقائي يا الله كيما كسور نمواد فما بلغ مروان وسط السوق حتى مات أبو هريرة رضي الله تعالى عنه daga gidan sayyidina Abu Huraira Marwan bai kai tsakiyar kasuwar Madina ba sai da sayyidina Abu Huraira ya cika ya rasu saboda ka ya rasu وعن سلم بن بشير أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بكى في مرضه فقيل ما يبكيك سيدنا أبو هريرة يعرف أكوكا أرش لا تينسى فقيل سي أكتشي مسا ما يبكيك من ساقك يكوكا يا أبا هريرة قال سي ما أبكي على دنياكم هذه ina kuka bane don wannan duniya taku da zan batta duniya kayan da kici kayan banza walakin ala bu'di safari sai dai ina tunanin nisan tafiya ta tafiya ta na da nisa daga duniya nan zuwa lahira akwai nisa wa qillati zadi sannan kuma da karancin guzirina mutumin da zai tafiya mai nisa guzirinsa ya kamata ya zama mai yawa to ni guzirina ba yi da yawa sahabbai sukan faɗi yin waɗannan maganganun tawazu'an lillah suna ma Allah tawalu to wanda ba su ba to shi kuma mai zai ci sannan wa anni amsaitu fi su'udin sannan gani na waye gari a wani abin hawa mai girma shine su'ud wa mahbituhu ala jannatin aw narin sannan wajen da za a fado daga wannan abin hawan ko dai ya kasance wuta ko kuma aljanna siradi yake nufi fala adri ayyuhuma yu'khadhu bi ban sani ba a ɗaya daga cikin wuta ko aljanna wacce ce za a kama na a jefa na a cikinta ko a sa na a cikinta shin ni dan aljanna ne ko ni dan wuta ne ban san haka ba to shi yasa yake wannan kuka وانتقل أبو هريرة إلى جوار ربه راضيا مرضيا سيدنا أبو هريرة يتراتي تتزوى أبن جدنسا راضيا yana mai yadda da Allah subhanahu wa ta'ala marziyan kuma Allah ya yadda da shi domin yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su Allah madaukakin sarki ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sannan kuma manzalar sama ya faɗe yana cikin almubashshiruna bil janna wanda annabi ya faɗe su karara ya ce ya shiga aljanna sai ya ji takun tafiya sai ya jira ya ga waye zai kullu sai ya ga sayyidina Abu Hurairah manzo Allah ta sanar mai tambaye shi ce me kake yi Allah ya baka wannan matsayi a cikin aljanna sai ce ni na kasance ba na zama ba alwala sannan duk lokacin da ne alwala sai na yi ma Allah ta'ala raka'a biyu manzo sun ne ce to haka ne wannan matsayin ya kai ka aljanna aka baka wannan katon gida har ma na sakawar tafiyar ka kuma na ganka kai ne ka bullo a cikin aljanna daga wannan gida sayyidina abu hurairah wannan hadisi falalar sayyidina abu hurairah ce a cikinsa kuma hadisi ne sahihi وقيل صلى عليه الأمير الوليد بن عتبة بعد العصر أن شيء gwamna da ake ce masa alwalid ibn utba shine ya masa sallah akwai wata riwaya ta ce marwan ibn al-hakam shi ya masa sallah amma lokacin marwanu shine gwamnan madina wa shayyahu ibn umar wa abu sa'id wa dufina bil baqi' sannan sayyidina abdullahi ibn umar da sayyidina abu sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu suka raka shi wato suka kai gawarsa sannan an rufe shi a wannan makabartan mai tarihi makabaratul baqi' makabaratul baqi' al garqadi makabartan madina kenan ga masallacin annabi sallama nan a bangaren dama ita kuma tana bangaren hagu titi kawai ake tsallakawa a shige ta makabartan madina makabarta ce mai tarihi har yanzu kuma a cikinta ake rufe mutane so daga sahabban annabi sama da yawa daga cikinsu irin su sayyidina usman ibn affan a cikin ta suke nana fatima radiyallahu ta'ala anha tana nan a wannan makabartar sannan sahabbai da yawa bayan su irin su sayyidina abu huraira ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ruqayya na na ummu kulsu dukkaninsu suna nan a wannan makabartar mai albarka makabartar baqiya shi yasa tana ɗaya daga cikin wajajen da ake ziyara idan an je garin madina wannan ita ce shira sayyidina abu huraira daga cikin manya-manyan abubuwan da sayyidina abu huraira ya bambanta da su ga sauran sahabbai akwai ilimi hadda hadda hadda Allah ta'ala ya bashi hadda duk da sai na abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ba a lissafa shi a cikin fuqaha us-sahaba amma yana cikin hafaza al-imam ibn al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin yace nau'ukan mutane guda biyu su suka rike mana shari'an nan sune al-fuqaha wal-huffaz masana fiqhu da kuma masu hadisi masana hadisi mahaddata su suka tsara shari'an nan su Allah ya amfani da su shari'an nan ta tabbata har ta zo mana yau kuma za ta dawwama matukar akwai waɗannan nau'ukan mutanen guda biyu so da kafalar su a cikin al'umma ba karama ba ce sannan sai na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya bambanta da siffa ta yawan ibada ga shi shi ya bashi wannan matsayin a aljanna sannan sai na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu in mutum ya ɗauko rayuwarsa ta ahalus suffa da suka yi rayuwa ce ta zahidi mai gudun duniya mutumin da duniya ba bai ɗauki duniya ta ya ɗaɗa ta da ƙasa ba ba wata ba wata ababa ce mai daraja a wajensa sannan kuma sifa ta gaba sifa ta shugaba jagora wanda ya jagoranci har na gwamna a ce sayyidina umar ya naɗa ka gwamna to kai ba ƙaramin mutum bane sayyidina umar yana da ka'idoji da yake bi na tantancewa zai zama shugaba in mutum ya karanta zai gani irin fikihun da sayyidina umar yake da shi a wajen tantancewa zai zama shugaba to Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana son waɗannan sahabbai sannan kuma ya ƙara ba mu ikon koyi da su daidai gwagwadon iyawanmu wannan shine ƙarshen tarihin wannan babban sahabi na annabi sallama kuma shugaban mahaddatan duniya gabaki daya mahaddatan hadisi